إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زي ما تقبل كراتو cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rama a jiya mun kawo ƙarshen fasali na ɗari da goma wanda kuma shine ƙarshen matsala ta ɗari da goma wanda kuma shine ƙarshen fasalin yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a farkon fasali na goma sha biyar shine at-ta'ziyatu at-ta'ziyatu shine ta'ziya wannan hanyoyi shari'a ta tanada domin yi wa juna ta'aziyya game da musibar da za ta same su to wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan babin insha Allah ta'ala mas'ala ta 111 mala yace wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit wa fihi hadithani an shar'anta yi wa iyalan mamaci ta'aziyya mala yace a cikin wannan akwai hadisai guda biyu a ƙasa gashi na sima lai salam ba ya ce wahiyar hamlu ala sabri bi wa'adil ajari wa du'a ulil mayyiti wal musab malai ce abinda ake nufi da ta'aziyatu shine wahiyar hamlu ala sabri kai kokarin ka dora shi wanda aka yi wa rasuwar akan yin haƙuri akan musibar da ta afka masa bi wa'adil ajri ta hanyar kwadaitar da shi da ladan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ga wanda suke haƙuri idan musiba ta same su wadda'a ulil mayyiti da kuma yin addu'a ga shi mamacin da ya mutu wal musab ko kuma wanda musiba ta same shi abin nufi abin da ake kira ta'aziyya shine a shi wanda kaje yi wa ta'aziyar a matsayin sa na dan uwan wanda ya rasu to shi abin da ake so kai masa shine ka bashi hakuri ka nuna masa wannan kaddara ce da Allah subhanahu wataala ya riga kaddaro za ta same shi kuma dole ne babu makawa sai ta same shi sannan ka nuna masa irin ladan da Allah ya tanada ga wanda duk musiba ta same shi yayi hakuri ya jure mai da lamarinsa ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu sai ka yi addu'a ga shi kuma wanda ya riga ya riga ya gidan gaskiya Allah ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama ya tabbatar da shi ya saka kabarin sa shi ne sai ka tashi ka tafi wannan shi ake kira ta'aziya ina fata an fahimta malai ce a cikin wannan zamu ji hadisi guda biyu al-awwalu hadisi na farko an qurratul muzani radiyallahu anhu qala an karɓo daga ƙuratul muzani yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idan jalasa annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan ya zauna a wani mazauni ya jilisu ilaihi na min ashabihi za ka samu wasu mutane wasu jama'a ko wasu tawaga daga cikin sabansa sun zauna tare da shi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi duk inda ka samu manzon Allah za ka samu su daga cikin sabansa tare da shi saboda zama da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ko ba zai koya maka kuma ba albarka ne ana ake ɗauka tabarriki tabarriki na gaskiya saboda ka zauna tare da shi kaɗai wannan shi kansa albarka ne to bari ba za ka kasa jin wasu lafazai ko wasu kalmomi da za su amfane ka addininka ko a rayuwarka ba sallallahu alaihi wasallam to shi sa inda yake za ka samu wasu mutane daga cikin sabansa na tare da shi wa fihim rajulun daga cikin mutanen da suke zaune tare da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi akwai wani mutum lahubnun saghirun yana da wani ɗa ɗan ɗan ƙarami ne ya atihi min khalfi zaharihi fa yuqidahu bayna yadayhi dan yakan zo masa ta bayansa yakan taho ya zo masa ta bayansa shi kuma sai ya kamo shi sai ya zonar da shi a gabansa fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadda wannan mutum yake ririta ɗansa da yadda yake jansa a jiki sai manzon Allah ya fahimta lalle wannan mutum yana son ɗansa sosai da sosai sai annabi yake ce masa tuhibbuhu ina tsammani kana san yaran nan sosai ko faƙala sai wannan mutumin ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ahabbaka Allahu kama uhibbuhu sai ya ce ya manzan Allah ina roƙo Allah ya so ga kamar san da nake wa wannan yaran kun ga ai matuƙa kenan wani irin so Allah subhanahu wataala yake wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kaga in za ka kwatanta zaka ce so na ƙarshe kenan to wai addu'a yake wai Allah ya so annabi irin san da yake wannan yaran kaga kamar san nasa mai haifi wancan din ina fata an fahimci misalin nasa ko yawwa to kun ga san da yake waɗannan nasa ba kaɗan bane fa halaka ana nan ana nan Allah madaukakin sarki kawai sai ya ɗauke shi shi wannan yaron nasa sai ya mutu tare da wannan san da yake masa Allah sai ya ɗauke shi famtana ar-rajulu ay yahdura al-halaqa sai wannan mutumi kwana biyu ya bai zo a majalisin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba annabi ya neme shi ya rasa lidhikri ibnihi saboda tuna wannan dan nasa fa hazina alayhi ya bakin ciki akan wannan dan nasa bakin ciki mai yawa fa faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi kwana biyu sai ga baya ganin sa fa qala sai yace mali la ara fulanan me ya faru bana ganin wani kwana biyu fa qalu sai saban da suke tare da shi suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah bunayyahu alladhi ra'aytahu halaka ai ina wannan dan nasa da ka gani ran kake tambaye sa akan sa manzon Allah ya ce eh na tuno shi ai shine mutiya manzon Allah sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru falaqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya haɗu da shi bayan wannan lokaci sai ya ce masa fasa'alahu an bunayyahu sai annabi ya tambaye shi game da yaron sai ce ya ina ya ko yaron naka ina yaron naka fa akhbarahu annahu halaka sai ba shi labari cewa rasulullahi ai ya rasu ya mutu fa azzahu alaihi sai annabi ya masa ta'aziyya a kansa ta wannan shine muhallin shayadin sai annabi ya masa ta'aziyya a kansa ma'ana ya ba shi haƙuri ya rarrashe shi to daga cikin abin da annabi ya ce masa thumma qala sannan ya ce masa ya fulanu ya kaiwa ne ayyuma kana ahabbu ilaika a cikin abubuwan da zan gaya maka yanzu wanne ne zai fi soyuwa a gare ka ga abubuwan kamar haka na farko shine an tumatta'a bihi umraka aw la ta'ti gadan ila babi min abwabil janna illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahuhu laka annabi ya ga masu abubuwa goya biye ce a ciki wanne zai fi soyuwa a gare ka abu na farko shine an tumatta bihi umraka ko dai ajiyar da rayuwarka daɗi da shi ma'ana a bashi a raye ka rinka kallonsa kana jin daɗi rayuwarka ta kyau ka fi son wannan ko kuma ka fi son aula ta'ati gadan ila babu min abwabil janna a ce gobe kiyama ba za ka je wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba illa wajadtahu qad sabaqaka face sai ka samu yaron nan ya riga ka zuwa wannan kofar yana jiranka ka zo ya fitahu laka ya buɗe maka ƙofar aljanna ka shiga ina fata an fahimta annabi ya tambaye shi ce wanda ka so a ciki ko dai a bashi a duniya kai ta kallon sa kana jin daɗi ko kuma Allah madaukakin sarki wannan ɗauke shi ɗin da yayi yi maka wani tadadi ne a cikin aljanna ba za ka je wata ƙofa daga cikin ƙofar aljanna ba face sai ka samu wannan yaron naka da ya mutu kake damuwa ya tsaya yana jiranka da ka to kawai sai buɗe makofa zai buɗe makofa ya ce bismillah baba ka shiga gidan aljanna wanne ka fi so ƙala ya nabi Allahi sai ce ya manzan Allah bal yasbiquni ila babil jannati fayaftahuha ilayya lahuwa ahabbu ilayya ya manzan Allah ai na je na same shi ya riga na zuwa kofa aljanna ya buɗe min shi ya fi soyuwa a gare ni dama duk wani mai hankali abin da ya kamata ya zaɓa kenan ko yawwa annabi tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi galibi wani lokaci idan sabai suka kawo mai kuka yakan ba su irin wannan zaɓin baran ba mu misali a wata rana wata mata ta zo wajen annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ta ce masa ya rasulallah na kasance inni usra'u na kasance ana faɗar da ni takan yi farfaɗi haka irin aljanu sukan buge ta ta faɗi ta shure-shure ta ce kuma idan na faɗi na yi shure-shuren na wani lokaci har zani na ya fita tsarici na yakan bayyana ta ce ya manzan Allah ka roƙa min Allah Allah ya tafi min da wannan abin to sai annabi ya bata zabi guda biyu yace ko dai ki haƙuri da wannan cutar taki amma Allah ya baki aljanna ko kuma miki addu'a Allah madaukakin sarki ya dauke miki amma aljanna ko babu tabbas ina fata mun fahimta to kaga in kai ne wani zaka zaba to ita sai ta ce ta yadda ta ci gaba da wannan faduwar aljanu suna buge ta tana abubuwan da take amma dai abin da take so ya rasulullah ka roƙa min Allah idan nayi tsiraici ne daina bayyana ta yadda da zaɓin annabi tsira da aminci su a gare shi na aljanna ta bar cutar ta ci gaba da dawoma a kanta to shi yasa 'yan uwa wani lokaci idan Allah madaukakin sarki maka da wata cuta akwai na alkhairi da yake nufi a kanka ina fata an fahimta zunubanka ake so gaba ɗaya a tafiye maka da suna tashin kiyama sai ka je a tashi kiyama sai ka ga baka da komai na zunubi sakamakon wannan cutar da Allah ya dora maka Allah ya samu dace haka nan wani shi goma kawo ya zo wajen annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasulullah inni barirul basri ce ni na kasance ina da raunin gani bana gani ya manzon Allah ka roƙa min Allah subhanahu wataala ya dawo min da gani na sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ma ya gaya mai haka idan ka yadda a bakka da wannan makanta taka ka je ka mutu amma za ka shiga aljanna ko kuma roƙa maka aljanna a ko kuma roƙa maka Allah madaukakin sarki ya tafi maka da ita to shi kuma sai ce ya rasulullahi ni dai na fi so a roƙa min gani na ya dawo ina fata an fahimta shi ya fi so ganin sai ya dawo aljanna in ya so ya shiga to ta hanyar daban kuma haka aka yi manzon Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi ya sanya shi ya karanta wata addu'a ya nan da nan kuma idan sai ya bude ya dawo shikenan to annabi kan ba sabban sa zabi irin wannan tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi qala lokacin da ya wannan zaɓi sai annabi ce masa fa za ka laka to ka samu haka kun ga a fakaice wannan mutumi ɗan aljanna ne kenan ko tunda an ce masa zai je samu ɗan sa kofa aljanna ɗansa ya buɗe masa ya shiga to kun ga wannan shi ke nuna cewa ɗan ina ne shi ɗan aljanna ne Allah ya samu a ciki fa qala rajulun min al-ansari to lokacin da wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ji tattaunawa wannan mutumi da annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi sai ga wannan wani abu ne fa na romo bai kamata shi ma ya bashi ba sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah ja'alani Allah fida'aka Allah sanya ni fansa a kanka ma'ana inda za a ce ya rasulullah kai ka rasu ko ni na rasu zan ce ni na ba da kaina fansa ka wanzu ni kuma na mutu shine abin da suke nufi da irin wannan ja'alani Allah fida'aka Allah sanya ni fansa a kanka alahu khassa aw li kullina ya manzan Allah shin wannan abin da ka faɗa shin ya keɓanta ne ga shi shi kaɗai shi kaɗai zai samu wannan abin auli kullina ko kuma dukkaninmu kowa ma idan dan sayar sai ya hakuri ya jure zai samu irin ladan da ka faɗa manzon Allah zai je samu dan sai najiran sai ya bude masa qala sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce balli kullikum ba shi kadai bane duk kun samu kaga mu abin ya shafi mu kenan ko saboda haka idan mutum dan sa karami ya rasu musamman irin dan da yake son sa Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya dauke shi ya hakuri ya jure ya mai da ladan sa ga Allah madaukakin sarki ta wannan shine abin da zai tabbata a gare shi ba zai ji kofa aljanna ba zai shiga sai ya samu wannan dan ya riga yi shi yana jiran sa sai ya bude masa ce bismillah baba sai ya shiga wannan yana daga cikin babin ceto kenan babin ceto wani lokaci aikin mahaifi bai kai ya shiga aljanna ba amma Allah madaukakin sarki zai sanya dan sa ya cece shi ta dalilin dan sa Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna sai ya shiga haka nan wani lokaci kuma dai aikin da bai kai ya shiga aljanna ba sai Allah madaukakin sarki ya ba mahaifinsa ya cece shi saboda haka sai a ɗauko shi daga cikin wanda ya kamata su shiga wuta sai a kai shi wanda ya kamata su shiga aljanna wani lokaci kuma akan yi ceto da samun promotion abin nufi mutum a bene na farko yake amma sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar sai kuma bene na goma sakamakon aikin iyayensa na kirki ko kuma aikin ɗansa na kirki duk ana yin haka wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin sai Allah ya ce me alhaqana بهم ذريتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين أخرجه النسائي والحديث إمام النسائي افتد شيء والسياق له وابن وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الحاكم إمام الحاكم يتي صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وأخرج وأخرج النسائي أيضا نحوه كذا البيهقي إلا أنه لم يسق awwalahu bi tamamihi sai dai shi Imam al-Baihaqi bai koro shi tun daga farkon sa ba zuwa ƙarshe da muka kawo shi ya kawo na bangare ne daga cikin hadisin wa indahu ziyadatu kulluha illa illa al-ula duk kararrakin da suke cikin hadisin ya kawo su banda ta farko walil hadith shahidun fil majma' hakan hadisin ya da shaida a cikin littafin majma'u zawaid a na Imam an-Nawawi to sai hadisi na biyu dama ya ce hadisi guda biyu ne ga na biyu الثاني حديث النبي أن أنس بن مالك رضي الله عنه an karɓo daga sahabi anas ɗan malik yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala daga annab tsira da abincin allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce man azza a kahul mu'min wanda duk ya yi wa ɗan uwansa mumini ta'aziyya kasahu allahu hullatan khabara'a allah maɗaukin sarki zai sanya masa wata alkyabba koriya mai ɗaukar ido yuhbaru biha yawmal qiyamati wanda mutane za su rinka buratar ina ma su aka sawa irin wannan alkyabba a ranar tashin kiyama duk mutanen tashin kiyama hankalin su zai dawo kanka suna cewa ina ma su aka sanya wannan me wannan alkyabba da aka sanya maka sakamakon me sakamakon ta'aziyya da kai wa dan uwanka sawa'un zuwa ka gida kai masa ko haɗuwa ku da shi anya kai masa ko kuma waya ka buga kai masa duk kai masa ta'aziyya ina fata an fahimta duk yadda ka samu hali kai masa wannan abin ya shafi ka insha Allah ta'ala ƙila sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah ma yuhbaru me ake nufi da yuhbaru kun ga saboda ƙwarewar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a larabci wani lokaci idan ya faɗi kalma sabai larabawa ne su ma irinsa amma sai sun tambaye shi ya rasulullah me kake nufi da abu kaza ya fassara musu saboda kusan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana ƙarami sai da aka kai shi ƙauye ya je haɗu da laraban ƙauye ya iya larabcinsu sosai da sosai kun san ko da yanzu hausa ai tana ƙauye mu da muke cikin birni galibi turanci ya fara gurɓata mana hausan mu wata hausan ma ta juya ta zama turanci za ga yaran mu yanzu da mutum ya yi hausa ɗaya sai turanci uku to duk galibi haka amma ƙauye shi wasu ma daga cikin mutanen ƙauye su ma san turanci ba hausa kawai tsantsa komai da hausa suke faɗansa to shi sa mutum yana so hausarsa ta gyaru ta zama ingantacciya to sai je karkara to haka annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi saboda gwanance wasu wajen larabci wani lokaci idan ya magana larabawa ne yankunsa amma sai sun nemi ya fassara musu kun ga nan da ya ce musu yuhbaru biha sai suka ce ya manzo Allah me ake nufi da yuhbaru biha sai da ya fassara musu ya ce qala yughbatu abin da ake nufi ai zai masa algibta algibta ita ce fara hasada fara hasada haka bawo shi yake ce mata fara hasada abin da ake nufi da ita shine kun san ita hasada a shari'a abu ne da yake na haram hasada abu ne da yake mai hatsari yana cinye ayyukan mutum kyawawa kamar yadda wuta take cinye karare idan aka sata a ciki idan aka sa kara a ciki haka hasada take kone ayyukan mutum kyawawa duk aikin da kai sallah azumi zakka wallahi matakar da hasada a cikin zuciyarka to haka wannan hasada take cinye kyawun ayyukanka sai sai mutum ya nemi hasada sai mutum ya nemi ayyukansa kyawawa ranar tashin kiyama ya rasa saboda me hasada Allah mana tsari da hasada to akwai fara hasada wacce ita addinin musulunci ya bada dama mutum zai iya yin ta amma ita ma annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce la hasada illa fitnain babu hasada shar'antacciya da aka yarda mutum yi sai a cikin abubuwa guda biyu na farko sai annabi ce mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi yake amfani da iliminsa kuma yake yada iliminsa to sai ka ji a cikin ranka ina ma ni ne Allah madaukakin sarki ya bani ilimin wani nake amfani da shi kamar wani kuma nake yada shi kamar wani wannan babu laifi mutum na biyu shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya ya kiyaye haƙƙin dukiyar yake ciyar da ita dare da rana to babu laifi sai ka ji a cikin zuciyarka ina ma ni ne na samu dukiyar wane nake kuma irin aikin wane da dukiyata to shi ma wannan babu laifi tare da cewa ka rinka burata abin da yake wajen wani ma irin wannan hasada ce amma irin wannan babu laifi amma an baka ba duk abin da yake wajen wani ka roki Allah madaukakin sarki ya baka daga falalarsa wasu Allah min fadlihi amma wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd kada sashin ku ya rinka burata abinda Allah madaukakin sarki ya fifita su akan akan sashi wannan hasadat to bare kuma magangaro zuwa ga hasadar da mutum zai rinka jin ina ma abin da yake wajen wane ya gushe ya rasa ni kuma in samu to ina ma kuma mutumin zai rinka cewa ina ma abin da yake wajen wane ya gushe Allah ya kwace ko ni ba zan samu ba wallahi akwai irin wannan da yawa wanda shi kawai babban in cikinsa da tashin hankalinsa abin da yake hana shi bacci shine ya hanga ya ga dan uwansa ya samu wani alkhairi wallahi muna nan da yawa irin wannan cutar ta yi mana kaka gida a cikin zukatanmu da yawa babban bakin cikin sa ya waye gari ya ga wane ya samu wani abinci gaba a rayuwa shikenan sai ga mutum yana ta ramewa shi kadai babu abin da aka yi masa wallahi kuwa da a ce wannan zai samu dan hatsari ya rasa wani abu da shi kenan sai ga mutum ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa yana ta farin ciki da murna to wannan wani irin bala'i ne Allah madaukakin sarki tun da ya halicci duniya gaba daya ya kaddara wannan nan zai samu kaza da kaza da kaza da kaza yanzu hasar da kaza ta iya hana shi samun abin da Allah ya kaddara zai samu ta iya hana ba to menene amfanin ta yan uwa shi sa kullum barin addu'a madaukakin sarki mana tsari da hasada wallahi cuta ce da akwai ta a zuciyar kowa yan uwa kowa akwai ta sai dai kawai ka rinka addu'a Allah madaukakin sarki ya rinka rage maka ita a hankali a hankali haka ne ta karasa amma tana ɗaya daga cikin abin da ta hana mu ci gaba a cikin society ɗin musamman mu na malam Bahaushe tana ɗaya daga cikin abin da ta hana mu ci gaba Allah ya kyauta wannan hadisi akhrajahu al-khatib fi tarikh fi tarikh Baghdad wa ibn Asakir fi tarikh Dimashq wa lahu shahidun an Talhat bin Ubaydillah ibn Quraiz maqtu'an haka nan ya da shahidi wanda talha bin ubaidillah ibn kuraj ya rawaito shi amman hadisi ne da yake maqtu'i hadisi maqtu'i shine hadisin da ya takaita ga wani tabi wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma lit tabi'in fa huwa al maqtu'u hadisin da aka jingina shi zuwa ga annabi shine marfu'i wanda kuma aka jingina shi zuwa ga tabi'i shi ake ce masa maqtu'i to hadisin ya takaita ne zuwa ga kan tabi'i akhrajahu ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi fil musannaf a cikin musannaf nashi wa huwa hadithun hasanun bi majmu'ut tariqain hadisi ne ingantacce da aka tattara hanyoyin sa guda biyu kama bayyantu fi irwa'il ghalili kama yadda na bayyana a cikin littafi irwa'il ghalil fi takhriji ahadith manaris sabil wa alam malai ce ka sani ana listid ana listidlal bi hadain al hadithain malai ce hakika ka kafa hujja ko dalili da waɗannan hadisai guda biyu da muka kawo akan halaccin ta'aziyya la siyamal awwalu minhuma musamman hadisi na farko daga cikin wancan hadisi na wancan mutumi da ɗansa kenan ko ala ta'ziyati akan abin da ya shafi ta'ziya aula shi yafi cancanta shi yafi dacewa min al-istidlali alaiha sama da kace zaka kafa hujja da hadisin da yake cewa man azza musaban wanda ya ta'ziya ga mutumin da wata musiba ta same shi falahu mithlu ajrihi to yana da kwatankwacin ladan wanda musibar ta sami shi ya haƙuri bala ya ce kafa hujja da hadisan da muka kawo guda biyu shi ya fi dacewa da ka kafa hujja da wannan hadisin da muka kawo yanzu me yasa bala ya ce wa in jara alaihi jamahirul musannifina ko da kuwa da yawa daga cikin masu wallafa littattafai sun fi kawo wannan hadisi da muka ambata na ƙarshen nan a wajen kawo falalar ta'aziyya ko kuma halaccin yin ta'aziyya yayin da aka yi wa mutum rasuwa malai ce li'annahu hadithun da'ifun saboda hadisi ne da bai inganta ba min jami'i turqihi na dukkan hanyoyin da ya zo hadisi ne ba shi da inganci kama bayyanahu an-nawawi fil fil fil majmu'i kama yadda imam an-nawawi ya bayyana ka a cikin littafin al-majmu' wal asqalani fi talkhis hakanan ibn hajar al-asqalani bayyana a cikin littafin sa talkhis al-habir wa fi irwa' al-ghalili shi ma albani bayyana ka a cikin littafin sa mai suna irwa' al-ghalili mas'ala ta 112 ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم malai ce za ka yi wa mutane ta'aziyya ne da abin da kake tsammani a cikin zuciyarka cewa zai rarrashe su a tasliyatu shine rarrashi kenan ina fata an gane ma'ana ka yi wa mutum ta'aziyya da abin da kake tsammani idan ka gaya masa hankalinsa zai kwanta ka rarrashe shi saboda wani yana ɗauka cewa mutuwa ne wani babban giɓi ne tasgaro ne a rayuwarsa ya samu ɗalar da zai wala cike gurbinta to sai ka nuna masa Allah madaukakin sarki fa yana nan duk girman wani Allah ya fi shi wannan ba shi ba Allah ne ya daka da shi ba ba shi ya kawo kusa da shi ba kake gani ya zama wani bango da kake jingina da shi to yanzu Allah ba zai ƙara kawo maka wani bangon da ya fi shi ba to ka rinka nuna masa haka abin da ake fata kenan duk abin da ake so a kalmomin ta'aziyya su kunsa waɗannan abubuwan ne kararrashi mutum ka bashi haƙuri wa yakuffu min huznihim sannan zai tafiyar da bakin cikin da suke ciki wa yahmiluhum ala ar-ridha was sabr sannan kuma zai sa su ɗauki haƙuri da kuma yarda ga hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara musu mimma ya furutu anhu sallallahu alaihi wasallam za ka musu haka ne da abin da ya tabbata daga annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ma'ana lokacin da annabi ya ta'aziyya da mai waɗanne kalmomi ya amfani to idan za ka iya haddace su sai ka haddace ka rinka gaya mutane amma fa ba da larabci ba da hausa kada ka ji haka mutum ta'aziyya kawai ya je kana mai larabci shi mai bai sama abin da kake cewa ba na fata an fahimta ko da ka da cikin larabci sai kokari ka fassaro su da wata karin gaya masa amma yanzu ka zaka mutum larabci me zai fahimce ka kenan in kana yu'allimuhu in kana ya'lamuhu malai ce idan ya kasance ya san ita addu'ar wa yastahdiruhu kuma zai iya halatto ta lokacin da zai yi bayanin ma'ana ko da ya santa ya haddace ta bai manta ta ba zai iya kawo ta a lokacin wa illa malai ce idan ko ba haka ba na farko baka san addu'ar da annabi yake karantawa ba ko kuma ka santa amma kuma sai ka manta ba ka manta ta ba ka iya halatto da ita ba sai malai ce fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan to shikenan an baka dama sai ka ɗauki zancen da yake kyakkyawa wanda ya sauƙaƙa daga gare ka sai ka gaya wanda aka yi mamacin allazi yuhaqqiqul gharaba wanda zai tabbatar da dalilin da yasa aka ce ayi ta'aziyar saboda shi wala yukhalif wala yukhalifu shar'a sannan kuma bai saba wa shari'a ba wa fi dhalika ahadithun malai ce a wannan abin da muka ambata akwai hadisai al-awwalu na farko an usama ibn zaidin an karbo daga usama dan zaid qala yace أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته ɗaya daga cikin ‘ya'yayen mazan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ta aika wajensa anna sabiyan laha ko kuma ibnan a ibnatan wani ɗa nata namiji ne ko mace nan ruwaya bata tantance ɗan nata namiji ne ko mace ba wa fi ruwayatin amma ta ruwaya kuma sai aka ce umaimatu bintu zainab yar ita ce umaima yar gidan zainab kun san babbar yar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ita ce zainab ita ce na khadija ta fara haifa masa to ita ma ta yi aure ta haifi ya jikar manzon Allah kenan tun annabi yana raye tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi mai suna umaima tare da mijinta abul as ibn rabi' saboda haka wata rawaya aka ce yadda ba ta da lafiya aka aiko annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yazo ita ce umaima to a ƙasa sai malai sa lamba sai ya ce qultu thumma ashat sannan ita wannan umaima din daga baya kuma ta ji sauki har ta rayu ashat umaimatu hadhihi wannan umaima din ta rayu wayu qalu umama wasu suna ce mata umaima wasu suna ce mata umama ko dai da tasgiri ko kuma a faɗe shi yadda yake hatta tazawwajaha aliyun ba'da fatimati radiyallahu anha anhum har sai da sayyidina ali ya aure ta bayan rasuwar na fatima ina fata an fahimta an gane auren kuwa ma'ana ita umaima yar gidan yayar na na fatima ce da na fatima da umaima uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ina fata an fahimta to da na fatima ta mutu sai sayyidina ali ya auri umaima ya auri yar mai kenan yar yarta ina fata an fahimta kun ga inda mu hausawa ne aka wannan abin aida mutum ya shiga uku warai da gaske wallahi kuwa in ga addini bai hana ba amma idan mutum ya sake yanzu shikenan sai zai raba zumunci zai kaza ya rasu ce zai aure sai abin nan dinta to ka'ida shine duk abin da addinin musulunci bai haramta ba bai dace ba a zo a haramta shi Allah madaukakin sarki ya kawo waɗanda ya kamata a aura da wanda bai kamata a aura ba shi sa lokacin da Allah ya joro wanda aure ya haramta tsakaninka da su da ƙarshe sai kawo ta ka'ida sai ce wa uhilla lakum ma wara a zalika an tabtagu bi amwalikum muhsanatin ghayra musafihatin sai ce Allah madaukakin sarki ya halatta muku duk abin da ba wannan ba duk abin da yake kewaye da wannan wanda ba shi ba ya halatta ku aura saboda haka galibi irin wannan abubuwan kaji an ce wani ya aure kaza kaji ana musamman iyayen mata sun fi irin wannan ana zagin sa ana masa abin nan wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace ta aiko wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi cewa qadih tabarat ko qadih tubirat ma'ana tana kan gargara ta mutuwa tana gargara mutuwa saboda haka annabi zo fashhadna annabi ta aika annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya halicci inda suke domin ya zo ya ga halin da take ciki qala fa arsala ilaiha sai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tura mata yace ku koma ku gaya mata ya qara'uha assalama yana karanta mata salama ana yana gaishe ta kenan ku ce ina gaishe ta inji annabi sannan ku ce mata inna lillahi ma akhadha hakika duk abinda Allah madaukakin sarki ya dauka dama nasa ne duk ran da Allah madaukakin sarki ya dauka wanda ya rasu dama ran asali na waye na Allah ne walillahi ma a'ata haka nan kuma abinda Allah ya bayar a matsayin kyauta na sabon rayuwa shi ma dama nasa ne saboda haka abinda aka bayar da abinda aka karba din nasa ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamman hakanan kowanne abu da ka gani yana da ajali abin ambato a wajen Allah madaukakin sarki kowanne abu kowanne halitta Allah ya sanya masa ajali idan ya kai shi ba zai ketare shi ba dole zai tafi saboda haka a san wannan sai annabi tsira da abincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace fal tasbir saboda haka ga mata ta yi hakuri wal tahtasib ta nemi ladanta a wajen Allah shikenan annabi yace ku je ku ga mata haka fa arsalat sai ta ƙara aiko da ɗan aikin tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha tana rantsuwa da Allah cewa lalle sai annabi ya zo mata to yanzu kun ga tunda ta riga ta rantse annabi sai yi me sai ya amsa mata ɗaya daga cikin haƙƙin da yake kanka a kaina haƙƙin kowanne musulmi akan kowanne musulmi akwai ibra'ul ibra'ul muqsim shine barrantar da mai rantsuwa yanzu in zo in cewa ne wallahi yau sai ka zo mun je gidanmu mun ci abincin dare to kada ka ce wallahi ba zan je ba ni da kai an ga wanda zai kafara bai kamata ba idan mutum dan uwanka musulmi zo ya maka rantsuwa ya ce wani wallahi sai kai kaza mutukar ba saban Allah bane sai ka sai ka ce to sai mu je ai yau wallahi sai mun je karaka na waje kaza shikenan sai ka ce to mu je saboda me haƙƙi ne akan ka ka barantar da shi da wannan rantsuwar da ina fatan fahimta to kun ga tunda tayi wa annabi rantsuwa cewa wallahi annabi sai ya zo mata yanzu annabi ya zai sai ya tafi saboda haka sai annabi ya ibo su daga cikin wanda suke tare da shi faqama sai annabi ya tashi wa qumna muka tashi farafa asabiyu ko farufi asabiyu ila hijirin au fi hijirin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗaga yaron zuwa ga cinyar annab tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi aka ɗora shi akan cinyarsa wa nafsuhu taqaqa a lokacin ran yaron tana kaiwa da komowa tana irin harba wannan alamun ransa zai fita kenan ka annaha fi shannatin kai ka ce ran tana cikin salka ne yadda salka idan ka karkada ta take tunda fata ce tana motsawa haka to haka ransa yake kaiwa da komowa kirjin sa yana bugawa wa fil qaumi sa'adu ibnu ubada a cikin mutanen da suke tare da annabi a lokacin akwai shugaban ɗaya daga cikin shugaban mutanen madina shine sa'ad dan ubada wa ma'azu ibnu jablin akwai ma'azu dan jabal wa ubay bin ka'ab akwai ubay dan ka'ab ahsibu wa zaid bin thabit marwacin hadisi yace ina tsammani ma akwai zaid dan thabit wa rijalin da wasu mutane wanda shi maybe bai kiyaye sunayensu ba yace fa fadat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai idanu annabi tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi ta kwaran yadda hawaye sai annabi ya fara zubar da hawaye fa qala lahu sa'ad sai sa'ad bin bin ubada wancan mutumin shugaban mutanen Madina sai ya ce da annabi ma hadha ya rasulullah ya manzon Allah me kenan haka wannan me kenan وقد نهيت وقد نهيت عن البكاء بان kai da kanka kana mun kuka yanzu kuma rasulullahi kai sai kai qala sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace inna ma hadhihi rahmatun ay ya sa'ad wannan rahama ce yadha'uha Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi Allah yake sanya ta a zuciyar wanda ya ga dama a cikin bayinsa kaga ba zuciyar ko na ban Allah ne akwai rahama a ciki ba shi ina fata an fahimta wanda Allah ga dama ke sanya rahama a cikin zuciyarsa shi yasa kaga abin tausayi ka tausaya kaga abin kuka kai kuka wannan rahama ce rahama ce ba wai abu ne da kamar yadda na sha faɗa cewa mutum ya rinka tuke cewa ai shi rabansa da ya kuka ya fi shekara kaza ba ba daidai bane wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci sabata a gare shi in ka kalli idan sa kusan ko da shi za ka shi da jajajaja a jikinsa saboda me saboda kuka wasu daga cikin bayan Allah za ka ga hawaye har kusan balle yake musu aka saboda kwaranyewa hawaye kawai amma kuka ne na tsoron Allah abinda ake so kenan duk lokacin da ka tana Allah madaukakin sarki idanunka su zubar da hawaye amma bushewar zuciya ta yadda duk abin da za ka ce kai ba za ka kuka ba wannan ba daidai bane yan uwa annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya fika jarumta ya fika daki amma kuma ga hawaye suna zuba daga idanunsa sallallahu alaihi wasallam wa innama yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama sai annabi ce ai kadai Allah madaukakin sarki yana jin kan masu jin kai ne a cikin bayansa idan ka ji kan bayan Allah da suke ƙasa Allah da yake sama sai ya ji kanka shikenan idan ka ji kan bayan Allah da suke ƙasa Allah da yake sama sai ya ji kanka idan ka ki jin bayan Allah madaukakin sarki da suke ƙasa to Allah babu ruwansa da kai shikenan akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa an-nasa'i وابن ماجه والبيحقي واحمد والسياق له وكذا الروايه الثانيه وزياده الاولى والسابعه والثامنه وهي جميعا عن البيحقي والزيادة الثانية للشيخين والنساء والبيحقي والثالثة لهم كذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما والسادسة للبخاري والنساء قلت ما ليتي سينتي وهذه الصيغة وأن الصيغة نمك إن لله ما أخذ ولله ما أعطى زوا قرشنتا malai ce min ta'aziyya ce daga cikin sigogi da suka zo na ta'aziyya wa in waradat fi man sharafa al-maut ko da kuwa ita wannan siga ta zo ne tana bayani akan wanda ya kusa mutuwa ba wanda ya mutu ba dan lokacin da aka aika annabi cewa ga halin da wacin yarinya take ciki annabi ya ce aje a ga mata ka kun ga a lokacin ai bata mutu ba ko to amma sai malai ya ce fatta'aziyatu biha mutum yayi ta'aziya wa dan uwansa da irin wannan siga fi man qad mata ga wanda ya riga ya rasu aula shi ya fi cancanta bi dalalatin nasi saboda abin da nasi ya nuna saboda idan ka kalli a nassin addu'ar ko kuma nassin hadisin abin da ke cewa inna lillahi ma akhadha hakika abin da Allah madaukakin sarki ya dauka nashi ne kun ga abin da ya dauka ya riga yayi mai kenan ya riga ya mutu ina fata mun fahimta sannan walillahi ma a'aqa kuma duk abin da Allah bayar dama nashi ne wa kullu shay'in indahu ila ajali musamman kuma kowanne abu yana da wani ajali abin ambato wanda idan ya zo shi ba zai ketare shi ba a wajen Allah maɗaukin sarki saboda haka a yi haƙuri a nemi lada a wajen Allah maɗaukin sarki to kaga kamar yadda na faɗa ɗazu ko da ba za ka iya haddace larabcin ba sai ka gaya wa mutum da hausa wannan lafazin na san ba zai mutum wahala ba sai ka gaya wa mutum da hausa domin ka kwantar masa da hankali malai ce wali hada qala an-nawawi fil adhkar wa ghayrihi wali hada qala an-nawawi fil adhkari wa ghayrihi da haka ne imam an-nawawi bayyana a cikin littafinsa mai suna al'adkar da kuma wani shi daga cikin malamai wa hadha alhadithu ahsanu ma yu'azza bihi yace wannan hadisi shine mafi kyawun abin da za a yi ta'aziya da shi a cikin abubuwan da suka zo Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuma samu cika da imani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi hadisi na biyu a cikin wannan mas'ala da muka shiga abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته